أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barka mu da saduwa a wannan masallaci na institute em an fasta mai kadizar da yake yamai mun dawo karatun littattafai a wancan sati bayan allah ba nuna muna mun kai karshen muqaddima ta adwa'ul bayan ta sheikh العلامة القرآني محمد العميد الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين أيو وجن ساتي من تقى مقامة النجرانية من سيا أشافينا dari shida da sittin da biyu a ƙarshen shi ko ba haka ba haka ne a yau kenan za mu tashi ƙarshen wannan shafin sai mu ɗora da izinin allah mu ko? a 462 ko ƙarshen shi 400 nawa ne ce a 600 ke don damai da kudin takoma shidda tun da dai gaba na mun kai muna fatan alkhairi mukamin ma ai dole ya allah ya nuna muna ƙarshen tafiya an sake dawowa ta sake maimaita wa darussan da suka gabata waɗanda ba a samu damar gabatar da su ba saboda wancan lokaci da aka fara karatu ina tuna ba su wuce mutum biyu zuwa mutum uku ba da ake makaratu kuma an yi wannan karatu da nau'i na uslubi na gaugawa to wannan ba kodai ɗalibi ke amfanuwa da shi ba amma insha Allah in akwai rayuwa Allah ba mu iko bayan mun kai ƙarshe za mu sake dawowa sai an kawo daidai daga inda aka fara yin irin wancan ɗauka arama daga wacce mu birnin ne kuka fara ɗauka a'a ba lokacin da kuka fara ɗauka ashirin da nawa ko ka fara dauka ifo ala'ayyar hal dai za a koma kasa a yi mata karatu irin wancan irin wannan na ƙarshe don wancan lokacin rabin mukama muke ɗauka lokaci daya to Allah ya taimake mu to shi kenan ya ce fana shaɗahumullah sai ya gama su da Allah ko ya musu magiya ko ya roƙe su don Allah ko ba haka ba amma za saddahum menene ya kange su an gane ko fi'ili na sadda kala biyu ne ku yi hattara akwai sadda ya suddu saddan shine mai maf'ulu bihi ka kange mutum daga wani abu gane ko wa ya sudduna an sabilillah suna kange mutane daga hanyar Allah to nan sadda ya suddu sadda ne yana bukatar maf'ulul bihi duk inda kan shi akwai sadda ya suddu sududan shi kuma bai bukatar maf'ulul bihi yana nufin kakeya wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa ay yamtani'una akwai kuma sadda yasuddu ko sadda yasiddu shine yana sadda yana yana yana dariya da jin dadi walamma duriba ibn maryam mathalan idza qamuka minhu yasiddun suna daga murya suna jin dadi ana kelewa ina fata an fahimta ta haka ai har tara fili yana ɗaukar ma'anoni daban-daban an sabi lillahi kathira ya saddihim nan saddihimun nas an sabi lillahi kathira ko kuma bi saddihim anfusahum an sabi lillahi kathira ya hatamil yana ɗaukar guda biyu shi sa in ka zo sai ka hankalta ma ma'ana in ba haka nan ba an samu matsala alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi huna wa saddu an-nas domin bidiyo ya ce zai dinahum azaban fokal azabi bi makanu yufsidun yana nuna cewa sun yi laifi biyu kenan amma inda kafaru ne sun kafe cewa saddu an sabilillahi sun hana kansu ai laifi guda ne ina fata kun fahimta to shi sa sadda ya suddu suduran bi ma'ana imtana awa aba shine ma'anar sa to ti amma za saddahum mi yakange su hatta stawjaba raddahum hayya wajabta wato raddin su yan maida su kenan ba sa yin abin da ake so an gani ko faƙaru sai sun ce kunna mun kasance na tanawar bil alghazi asalin attanawar shi ne jayayya ko rikici ko fada an gane ko almunadala shi ne fada ko yaki ko rikici ko almuhasaba ina fata ana fahimta ta to wata riwaya kuma ta ce na tanawar na tanawar daga munazara ne ma'ana muna tattaunawa wa junanmu ko ba haka ba ya ce to na tanazalu bil alghazi muna fada muna jifa juna kamar harba kibiya an gane ko bil alghaz da al alghaz jam'i ne na allughz na ana nufin kacici kacici da Hausa kacici kacici ya ce kacici kacici ita ce tambaya wanda za a yi wanda ga ma'anar abin ka fahimce shi amma baka iya bada amsa kan shi abu ne wanda ke da bukatar zurfin tunani an fahimta shi ake kira al alghaz za ku na kiran kacici kacici ko to ya ce to kama yi tanazaru yau malbiras kama yi tanazaru kama yadda ake yin jayayya kama yadda ake yin fito na fito yau malbiras ranar yaki shine biras daga baraza ne shine ya fito baraza ya yi fito na fito galibi ana yaki a wancan lokaci sai a ce mai baraza da ni da wani sai a yi ɗai-ɗai kafin abin ya rikici a shiga juna na fata abin shi ne shine albiras ai hatta ya an ce alburaz kuma shine kashi an gane ko sun ka ce albaraz kuma in bambanta ba shine wurin da ake yin kashi ko ko yin kashin da kanki kaga larabci yare ne mai hatsari ha alkhala ai an ce alkhala sarari kenan wurin da za a je a yi kashi yace to fama tamalaka an sha'asa min al-mawduni fama tamalaka bai rike kanshi ba an gane ko an sha'asa an gane ko min al-mawdul kenan bai rike kanshi ba an sha'asa ma'ana sai ya daidaita min al-mawdul daga abinda ake jefawa an gane ko wai abinda ake son a ce a nan ba mutane suna halbawa ba shi ma sai shiga ciki ya ɗibi na sharabo don shi halba cikin masu halbawa an gane ko asalin sha'asa kun san ash'asa agbara shi ne wanda kan shi ya cunkushe to farraka kuma a ce kai ma ka halba min almandul na daga abin da ake ɗauka a halba ina fata an fahimci kama a ce kai ma ka ɗibi na ka kawo hatsa wa alhaka hadal fadl binamatul fudul wa alhaqa sai ya rishikas ma'ana kama a ce kasa abu ya cimma wani abu hazal fadl wannan fifiko an gane ko hazal fadl binamatin binamatul fudul namat shine nau'i ya an ce namat ana ce mai nau'i al-fudul shine kama a ce wato ƙarin zance kama a ce mutum ya kawo tashi magana wadda ɗiga ta nan wani lokacin suna cewa alfudul kamar magana wadda take ƙari ce akan maganar da mutum ya faɗa na fata an fahimci ne an cewa ne yana da fudul yana da caye ko sambatu ko sambatu don ana faɗa da hausa an gane ko kenan wannan alfadul kin kamar ka ce wato wannan fifikon da ake zance a kan shi ma'ana shi ma sai kawo ƙari a kan shi sai ce mi falasanatku lusnul ƙauni lasanatku sai ta aibanta shi asalin lasana kamar motsar da harshe ne larabci shi na da wani abu idan kuka ga an kawo gaba sai aka kawo fi'ili daga gare ta to in an kashi mabni lil maf'ul yana nuna abin ya samu matsala yanzu in ce ra'asa ar-ra'su ne ne kai to in ce ru'isa ma'ana an jarrabe shi da ciwon kai al'adud shine damci udida an jarrabe shi da ciwon mi da ciwon damci to sannan kuma in an ka kawo shi ba mabni lil maf'ul ba to na ana nufin mi asabahu in ce ra'asahu ay daraba ra'sahu adadahu ay daraba adudahu to nan lasanahu lasanathu lusnul qawmi wato kaga daga lisan ne sai an kace wannan fi'ilin lasana sai ta soke shi ta aibanta shi an gane ko lusnul qawm halusan mutane kiran halusan mutane sai suka aibanta shi in za mu fassara irin ta zauri kusa su malaman zauri shi sun fara da fa'ili domin shi ne ake farawa da shi a Hausa mun gane ko wa wakhazuhu bi asinnatil lawmi wa wakhazuhu sai suka soke shi an gane ko shine wa khaza asalin shi daga kayace ta soki abu sai a ce wa khazahu shauk ina fata an fince bi asinnatil lawmi sai suka soke shi da masu asinna jam'i ne na asinan mashi sai a ce jam'in shi asinna ba jam'i ne na al'asinaru ba ai hatar an gane ko asinu jam'in shi al'asinan asinan kuma mashi jam'in shi al'asinna masu suka an gane ko kenan sai suka soke shi da mashi na zargi suna ganin kamar yayi abin da bai dace ba yace wa akhadha huwa yatanassaru min hafwatihi an gane ko shi abu zairi ya hadu in ji malaman zauri asalin shi na akhadha bi ma'ana bada'a shi daga cikin af'alu shuru' ku yi hattara ka kuma cikin alfiya akwai af'alu shuru' fi'illai na shuru' ash-shuru' shine fara abubuwa to nan akhadha ya fara nan ba akhadha ya rika ba amma su malaman zauri su ce akhadha ya hadu kenan kamar ya shirya kuwa shi ya tanassalu yana kokarin soncewa min hafwatihi daga kuskuren da ya aikata domin shi abu zaini bayan ya faɗi magana wanda take mai kyau daga baya sai ya ƙara wani magana wanda yake kamar magana ce wanda ba ta wani fa'ida domin kusan an ce can alhaka hazal fadl ko wanga magana da ya faɗi mai kyau an gane ko sai ya ƙara ta bi na matsin min alfudul da nau'i na kamar ban dariya magana wadda ba ta da wani doguwar ma'ana to kusan yana daga cikin abin da ke jama mutum matsala wani lokaci sai ya faɗi abin da bai da wani amfani to in kana in abin da kamar musamman ɗalibai idan ka faɗi karatu aka kai ƙarshen abin da an na karatu to ka tsaya bakin nan da yawan mutane da suke yin muhadarat in minti an baka minti hamsin ka yi karatu na minti talatin kuma abin da ka shiryo ya ƙari sai a yi huruji ba huruji wanga na 'yan tabliki ba ko huruji na masu cewa ne ya yi huruji ya soki wani mai mulki ba shi ba sai ga mutum ya haitar ga cikin maudu'i shi ta yi can shi ɗebo wanga shi ɗebo wanga shi ɗebo wanga duk waɗanda an da ilimi sun sama layi abin da ya shiryo ya ƙari ina fata ana fahimta ta to don haka maganar shi ta farko an gane ko tana da amfani kwarai da gaske ya ce to waye tanaddamu ala fauhatihi yana da dama akan fauhatihi abinda ya faɗa daga faha ya fuhu ne shine ya faɗi magana daga fanmu ne wahum menene mudibbuna ala mu'akhadhatihi wahum su mudibbuna ma'ana sun ciji sun tsaya kai da fata na fata an fahimta sun lazimta sun cije ala mu'akhadatihi sai sun kama shi kai kuskure kana cewa a jama'a ai hankuri yana cewa babu mun ci hankuri wa mulabbuna da'iya munabazatihi wa mulabbuna suna karbawa daga talbiya ne da'iya munabazatihi abinda zai kira na munabazatihi an gane ko ai watsi da al'amarin shi na baza shine an watsar da abu ko ko na baza an yi fito na fito da mutum jayayya kenan ila an qala lahum ya qaum har lokacin da Abu Zaid ya gajiyarci musu ya qaum ya ku mutane innal ihtimala min karami at-taba' innal ihtimal juriya an gane ko ihtimal at-tahammul wat taghaful juriya juriya juri ba abubuwa kuma ihtimal mu hattara sai a ce yahtamilu hada wa hada tana yiwa lokacin da lafazi ka ji shi ko jumla ko magana ana cewa tana tana da ihtimalat shi yasa ba malaman usul fiqh suke cewa ad-dalil كل دليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به dukkan dalilin da in shakka ta shige shi to kafa hujja da shi ya fadi domin yana iya ɗaukan ma'ana biyu ko uku to kaga shi karan kanshi hujja ne in ya inganta amma dole sai an nemi nassin da zai taimakawa a tantance wace ma'ana ce tunda yana ɗaukan ma'ana biyu ko fiye da biyu ya za mu yi da shi mun fahimta to ana so to nan yace innal ihtimal shi yasa ake cewa al-lafzu yahtamilu hadha wa hadha yana iya doka wannan ma'ana yana iya doka wannan ma'ana sannan al-ihtimal yana iya doka a'a yanzu kamar abu ne ya faru sai ka ce to yanzu misali kamar mu ce yan sanda sun zo sun iske an yi hatsarin mota wani zai iya cewa yalla matsalar ta samu asiri ne ta yi mota ba su da kyau wasu suna cewa a'a ta rayuwa a ce direban ne yake gudu sosai ko ba haka ba tana yiwa a ce a kwana ne doki direban tana yiwa a ce kaza to waɗanda duka ihtimalati ne to haka magana ta mutum in ka ji ta ko aiki in ka ji shi ya tamil to abu na farko wanda zaka yi ka ɗauke shi akan kyakkyawan niyya ka kama ɗaukan maganan mutum ko aikinsa akan kyakkyawan niyya sai in duk ka bincika kaga ba yadda za a yi dole sai waccan mummunar sannan ka ɗauka mu kuma yanzu idan ka ji maganan mutum ko kaga abin da ya aikata duk kyakkyawan niyyar da zai iya dauka duk gaba ɗaya zaka watsar da su abu na farko wanda zai fara zuwa a wajen ka mummunan fassara da kuma sharhi yasa abin da yasa yanzu muka kasa jure mu juna duk maganar juna idan muka ji ba mu tsaya ma mu fahimce ta babban abin da muke dauka dai mu dauke ta mummunan matsayi duk in kaga mutum ya aikata wani aiki kafin ka tsaya ka bincika babban wato ihtimal na farko shine sharri kake dauka ko sharrin kuma sai ka dauki babba yasa yana da wahala musulmi mu dawo mu fahimci juna matukan muna da irin wannan ya zamanto maganganun mutane da ayyukansu kullum in za mu fassara sai mun ɗauki babban shari'a mu ɗauka ba yi dace ba ka fassara maganar mutum sai ka nemi duk yadda za a yi duk halin da za a yi ɗaukar ta mai kyau an ɗauka ba ta yi ba ta wannan babu wani babu wani tawili ina fata an fahimci ni to da haka dai ihtimal nan kuma yana nufin jurewa daga alhamdulillah shine ka ɗauki abu to galibi da rasul ce ihtamal shay ma'ana ya jure mishi wanda duk bai da juriya ba zai taba iya rayuwa mai kyau ba shi yasa karantarwa tana bukatar juriya zama da matarka yana bukatar juriya zama da makwabci yana bukatar juriya zama da dalibai yana bukatar juriya ko ba haka ba ko menene in babu juriya ba zai yi ba duk wannan karece karece da ake yi a kasashen musulmai da ake cewa kaza kaza kaza wala babu ba abin da zai sawar kasashen musulmi al'amura sun fi wallahi matuka ba mu juri ba sai da sabr ka dibi duk da yake manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa haƙuri a duniya amma kuma ayoyin da suka ba shi haƙuri suna da yawa wali rabbika fasbir wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin haka da ayoyi da dama isbir isbir kuma ana ta nuna mai yayi haƙuri da abin da suke faɗa wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila da sauransu saboda zuciya akwai abubuwan da suke zo mata to duk wanda kaga ya ci nasara annasru ma'as as-sabr waɗanda duk kaga sun ci nasara hakuri ne kuma abu na biyu da ihtimal so da yawa za a aikata wani abu don ka ji haushi so da yawa za a yi faɗi wata magana don ka ji haushi to in ya zamanto kana da afiqa bin nafs asbabun najah manya guda biyu ne afiqa bin nafs abinda kake kasan daidai ne ba kuskure ba ne na biyu at-takhaful sai kai kamar baka gani ba ba a cewa duk abin da an kai maka kan yi magana ba a'a amma dai cikin abu dari yalla kai magana kan goma ko biyar sauranka ba su amma in ya zamanto ko ƴaƴanka da a cikin gida duk abin da sun kai sai kai magana sai ka haukaci sai sun haukata ka ba duk abin da mutum yi bane za a zuwa ko duk abin da mutum ya faɗa shi yasa in kuna da'awa musamman wanda Allah ya bashi baiwa yana samun dacewa mutane suna fahimtar abin da yake faɗa to sai kaji mutane da yawa suna kai mai haji to in ka ɗauki wannan kacce za ka rinka komawa duk wanda ya maka raddi kai mai magana ka ƙari sun hana maka aikinka akwai wani babban shugaban ƙasar amerika da ya aiki kwarai da gaske to shine ake tambayarsa wai kai menene sirrin cin nasarar ka game da ayyukan da kai ma amerika ya ce duk takardun da aka taɓa turowa wasiƙu tun da wancan lokaci tun ana tura wasiƙa ne ya ce duk wasiƙun da aka turo na zagi na na ɓaci ya ce babu wanda ne duba masu zagin suna zagi ina na ina aiki shi sa in dai abin da ka kai daidai ne ka iya ka daina yawan damuwa da wanda yake cewa ka yi baka iya ba wanga shai kaza sai kaza kai dai kai kokari kai sai abin da ya dace mun fahimci wannan na fa'addu eh at-taghaful eh su ne abubuwa guda biyu as-sabr gashi nan mun faɗa shine as-sabr wal ihtimal yace to al-ihtimal min karmi at-tabi'i jurewa yana daga cikin mi yana daga cikin ɗabi'o'i na mutane na gari yana daga cikin ɗabi'o'i na mutane na gari masu mutunci da kaga mutum bai da juriya to da ya kai yana da mutunci saboda gane ka duk wanda ya taba shi sai ya taba wannan ba mutunci bane in ka ga mutane na yawan yabon ka suna son ka to taka ka ake yi kana yin shi ana yawan can amana ka kana yin shi wanda da an taba shi wallahi ana yanzu na kana jin yan sanda sun zo wallahi babu ma mai taba shi sharrun nasi man tarakahu nasu makhafata sharri wani ko gidansu sai ka an ce bari kayan wani da ga ka jawo wani fitina bai da kyau a ce kai babu mai taba ka a'a ana zalunta ka akwai abubuwan da ana jure musu a rayuwa na'am yace to fa'addu anil lad'i wal qad'i fa'addu ku kame an gane ko anil lad'i daga suka an gane ko walƙaz'i da kuma alƙaz'u mummunan magana ku yi hattara in an ce alƙaz'u da zayun yana nufin soye-soye irin asinan da ake yi sashen kai a yi sashen kai a bari shi yasa su cikin hadisi na ha'anil ƙaza da zayun nan ko nan ga alƙaz'u ne shine mummunan magana an gari ko sun mahalumma ila an nulghiza ko wa nuhakkimul mubarris ya ce sun halumma sannan ku zo ya an ce halumma ka koma cikin littafin addurrul masun fi ulumi kitabil maknun na sheikh asamin halabi wasu ka ce asalin ta kalima biyu ce suka yi ta tawili suka ce asalin shaha'uttan biyu ce ha to sai akwai lamma fi'ili na lamma shine ya haɗe abu to ha ulmun ka zo ka haɗa ko ka zo a haɗe to sai aka ce halumma aka suka ci murakkaba ce ko ku asalinta ba murakkaba ba ce wasu sun ka ce a'a kawai tun asalin larabawa kawai haka ne sun ka ɗauko sun ka ce halumma ka zo ismu fi'ilul amri na ka in ka shiga cikin addurul masul sai kanka ya ci an gane ko to amma a tsarin shi da mutum guda da biyu da uku da hudu da dubu duka halumma ake ciwa a gane ko namiji a ce halumma mace a ce halumma mace biyu halumma namiji biyu halumma gashi nan dai shine wanda larabci wato ya yi amfani da shi alkur'ani ya amfani da shi afwan qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hada ko ba haka ba qad ya'lamu allahu almu'awwiqina minkum walqa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna bace halummu ba amma suka ce akwai larabawan da su sun dauke shi in mace ce a ce mata halummi in maza ne a ce halummu an gane ko in mata ne halmumna gashi nan dai halumma ilaina kenan halumma ila annul ghiza ku zo mu yi al-lughz shine wato al-ahaji mu yi kacici kacici wa nuhakkimu al-mubarris an gane ko nuhakkim mu bayar da ragama ta hukunci na al-mubarris shine wanda ya fito kamar ma'ana wanda ya fice wanda ya tsere yanzu a zo a yi wanda ya fi sai a bashi ko ba karan bane ya an ce barraza shine kamar wanda ya yi fice ya tsere ya yi fintinkau a cikin tsaransa malam ya ce ko mu ce mai mukama ya ce fasaka na inda zalika tawakkuduhum tawakkuduhum asalin alwakud shine makamashi wuta amma ana nufin nan fushinsu an gane ko shine tawakkud kushinsu fasaka na sai ya kwanta inda zalika a wannan lokaci wan halat uqaduhum uqad kulli kulli abun da ya kullu cikin ransu wan halat sai ta wato kwanci kullin su sai ya kwanci ɗaya bayan ɗaya kullolin da ke cikin zukatansu ina fata ana fahimta ta shi yasa an kace cikin hadisi idan ka tashi lokacin da ka kwalka in kai kulli kulli kana tashi kana mikewa kulli na abin ka har ka samu kai alwala ka fara sallah duk kullin da shi dan yema sai su yi sai su kokkonci ya hallu ya hallata uqda uqda waradu sai suka yarda daga radiya ne an shafe yawon din shi ina fata mun domin radiya ina yawon din an shafe ta radiyuni amma an shafe ta mun fahimta Allah ce radu bi an yakunu ma al-khawalif bima sharata alaihim game da abin da ya shartanta musu al-muslimuna ala shurutihim bima sharata alaihim wa lahum abin da ya shartanta akan su da kuma abin da ya shartanta gare su bi a bambanci da alaihim da lahum in an ce sharata alaihi kai ka shartanta ka dora mishi sharata lahu kai ko sharadi ne wanda wato ka dora mishi mai gyara shi shahida lahu ya mai shaida mai kyau abinda zai gyara shi shahida alaihi ya yi shaida mummuna akan shi sharata alaihi ya dora mai nauyi sharata lahu ya yi mai sharadin da zai gyara shi mu yi hattara galibi in ba fi'ili ya zo da ma'ana mai kyau ba an gane ko inda in ba tun a larabci ba da ala yake zuwa to ita ala tana nuna abin da yake mai na wajibi a kanka na fatan kuna fahimta ta amma akwai fi'ilin da shi tun farko da ala yake to wannan bai da matsala Allahumma salli ala Muhammad shikenan to na ala ba a nuna cewa tana da mummunan ma'ana amma inda ta zo kishiyar lamun da ala da lamun sun ka zo to kishiyoyin juna ne laha ma kasabat wa alaiha ma kasab kaga zulubi alaiha na dauka akai laha kuma na kan malamai suka ce saboda ita lada za ta zama to kamar rakumi ne wanda zaka hau tunda zaka iske mutum zai iske aikin shi na gari ko yana tashi bakin kabari to lahu na shi na sai ka hau amma zunubi kuma ala dauka shi zakai wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim da'alahu wa da'a alaihi mun fahimci wannan ko ya an ce da'alahu ya masa addu'a ta gari ko da'a alaihi ya musa mummuna addu'a to Allah kai mu tsani waqtarahu sun ka bada shawara shine ikhtirah an yakuna awwalahum shi abu zai zamanto shine na farko kasan kullun mutane in suna son in za a farawa ana cewa wane gwanina wane zarumina to ba ta kaci sai an zo wajen aiki shi yasa kuke ganin duk wanda yake garinsu ko yankinsu ko unguwarsu ko ƙasarsu wani lokaci galibi abin da yake nuna cewa shi gwani ne don yana gida ne amma da an fita aka ce to da 'yan jiha kaza da 'yan jiha kaza da 'yan jiha kaza ko da 'yan unguwa kaza da 'yan unguwa kaza da 'yan unguwa kaza ko da 'yan ƙasa kaza da 'yan ƙasa kaza da 'yan ƙasa kaza yanzu na kan ganin da yawa sun ɓace saboda unguwarku da garinku akwai ‘yan uwanka akwai mutanenka za su iya baka kariya amma lokacin da an ce a yanzu to kowa zai kawo nashi nan sai ka zo nace a to ni da yanzu na hita ka hita gidan wani wani limanci a shi bai daba limanci a shi ne kullum liman kuma kullum kana jina cewa mutane jahili da bushi karatu ba amma da ya ji an yi baki sai ka ji ya ce ba ne shiga ka ba da sallah don ne shiga ba da sallah ko ko sai ja da baya ce aka rauka lamsa ya ce ai akwai baki ko san manzo Allah sun sallah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa lam yudhifu ko ba karan bane alhali ko ba ko ma ba addai ba da sallah ba sai an bashi sai an bashi izini shi yasa wannan karyace karyace na karatu da mutum ke yi wallahi rada duk ya hadu da baki zaka iske ya ya koma mutum bai ladabi ba gaskiya bane ya nuna ba kai karatu ba wanda ya yi karatu duk inda za a ce a yi magana karatu da dalili sai ya yi magana amma kai kullum karhinka ya kare ga 'yan ungoku da 'yan garinku to ina karatu karatu shine a haɗu da waɗanda baka taɓa haɗuwa da su a duniya ba a haɗu a tattauna tsakanin masana kowa ya kawo dalili amma cewa wani bai iya karatu ba kowa ne kaza wani kaza wanda abu ne mai sauki kuna fahimta ta shi yasa ka bi a hankali ka samu karatu mai kyau ka tsaya in za ka faɗar magana da hujja da dalili amma kowa yana da bakin da zai cewa wani ya iya wani bai iya ba ko ba karin bane wannan ba wani abu ne mai wahala ba hatta da mahaukaci wanda ya yi kowa hauka duniya shugaban mahaukatan duniya in ya gara ma sai cewa ni jahili da bai san komai ba ko ba kanan bane wannan wani abu ne amma ina dalilai dalili ake nema ba wai a faɗi magana ba ina dalili shi yasa in dai har ka karantu bari jin tsoron haɗuwa da mi na makaranta in ka ce ka ba kana ganin mutum na ƙarya alaramanci da an ce a zo a yi musaffa sai shaɓaci zuciya sai na ba da bam bam bam bugun uku uku da tara tara in ji maka inda har da gaskiya ka yi wallahi baka ji tsoron a zo a yi musaffa kada cewa ka yi karatu ka san fanni kaza shi yasa kuke ganin in dai kana son ka san mutum ya san fanni to ma'abutan fannin su zo a tattauna ba ka ce ka iya tafsiri ba to shi kina a kawo masana tafsiri a zamna a tattauna ka ba suwa su ba suwa ba ka san hadisi ba a kawo malaman hadisi a tattauna da su ba a ka san luga ba a kawo malaman luga amma kana lallabe babu masana abu ba don abin da kana ma shi zaka yi mutane ba kai da abin da kake so ta kai da kyau ɗaliban ilimi ai hattara kai da kowa ya san matsayin shi kowa ya san matsayin shi ka san wanda agwarinka ka san wanda ka hiya ka san wanda shi ka kakka ta kalmu ka kafin da hikarin ka ya ce to waqtarahu an yakuna awwalahum fa amsaka sai abu zaid ya kame raitha ma yuqadu shis'un gwargwadon raitha ma kamar a ce gwargwado kamar lokacin da bai da yawa yuqadu za a kulla shis'un wato abin takalmi shine shis'un na alikinan kama a ci abin nan igiyar takalmi kusan takalmi na da yana da igiya guda biyu ko ba haka nan bane ko mu ce hancin hancin takalmi don yana gari hancin hancin takalmi kidan ya fi hitowa asilinsu wasu 'yan kulloli ne kun san takalmi na da suna da igiya guda biyu to in guda ta cire kun ga ana iya maidata an fahimce ni ko ya ce auyu shaddu nis'un ne ko? na'am ko kuwa yadda za a daura nis'un kamar igiyar da ake daure raƙumi da ita an gane ko? igiya kamar yanzu wadda za a daurewa kusan raƙumi yana da wata igiya wadda ake daurawa kai tsaye a daure shi can tsakiya to kamar abu ne wanda bai da wahala ya dan tsaya kaɗan kun san an ce takalmi ya katse ka ɗoki ɗaya daga cikin abin da shi ka kulla ba abu ne mai ɗaukar lokaci mai yawa ba ko ba ka bane an ce raƙumi akwai igiya tsake shi ka kama ta kuna ganin irin yanayin waɗanda suka tare da jaki ko raƙumi ko doki suna ganin akwai wata igiya ta tsakiya wadda ake kamawa tsakiyar na a ɗauri to ta raƙumi ake zance ina fata an fahimci sun maƙala abu zai da ya ce to ku saurara isma'u ku saurara wuƙitumu taisha a tsare ku daga attaish an gane ko attaish shine khiffatul aqli kama a ce kamar khiffa kamar abu ne wanda bai da nauyi ina fata an fahimci at-taish shine khiffatul aqli kama a ce wanda hankalin shi bai kammala ba ko ko wanda yana da karamcin haƙuri asalin at-taish shine abin da yake kai kawo shi yasa yazo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci abinci gulaba yace yadi tatishu fi hannun sharami yatishu yawwa yana kai da kawo ma'ana bai tabbata ba to kun ga irin wannan ba a so shi to almuhimu dai al-taishu shine mutumin da yake da wato kamar a ce hankalin shi sauka sauka ne mutum ne mai gaugawa wa mullitumul aisha mullitum mal mullitum wato kamar a jinkirta muku ina fata an fahimce a jinkirta muku kuma a jiyar da ku daɗi al'aisha rayuwarku wa an da sai abu zirin ya yi waƙe mulkizan yana mai yin kacici-kacici mai jefar da wato magana wadda take mai rikitarwa fi mirwa hatil haishi an gane ko? mirwa hatul alhaishi asalin mirwaha shi ne kama a ce fanka abinda ake jawo iska da shi amma wancan lokacin babu fanka sai dai a ce mi mahihici ko shi ake cewa mahihici abinda ake tada iska da shi kenan to kenan fi mirwahatil alkhaish alkhaish shi ne wani nau'i na kyalle ko da ake kira kattani to in an yi kun san yanzu mahihici akwai wanda ake yi da tabarma tun da da kun gani da kaba ake yin shi ko yanzu kuma sai suna yanka tabarma irin wannan ta roba sai su yi to a wancan lokaci ana yin kattani mun gane kattani wani nau'i ne na tisi ko kyalle sai a yi wannan da shi mulhizan fi mirwahati alkhaish kina yana kama a ce yana yana fihita makan shi kidan kaga bai dauki abin ba da wani abin da muhimmanci ko ba haka ba ko kuma a ce yana shirya ma abin tun da yawa akwai zahi zahi dole sai ka sai ka saki iska an gane ko na'am to wannan shi dai ne a kafin mu tsaye da karatu duk da ke mukamata ci lokaci kwarai wajen wa alhaka hadal fadla bi na matar fudul mai hattara kenan shi abu zai da ya iske suna irin wanga tattaunawa ta ilimi sai ya ɗauki wannan abu na fifiko bi na matar fudul sai ɗauke shi kamar abin wasa kamar shirme ne suke yi kuwa to kun ga ka iske mutane suna tattaunawa kan abin muhimmanci ka ɗauke shi kamar shirme zai kalu zai kawo matsala shi ne yana ganin da zubin fassara shi ne ba yana ganin ya kamata mu dakatar da karatun mukama ya so sati mai zuwa yau akwai rayuwa sai mu ɗauka akan inda aka tsaya abinda muka faɗa da mun so da Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته